أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم babu tsanantawa a game da barin yaƙi cewa ba daidai ba ne musulmi su bar yaƙi da kafirai domin matuƙar musulmi suka bar yaƙi da kafirai to za su samu kaskanci za a waye gari sun kaskanta kuma sun tozarta wani abu da Allah ya faranta a kansu قال أنبأنا وهيب يعني ابن الو... يعني ابن الولد قال أخبرني عمرو بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح ya tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya mutu alhali bai je yaki ba bai zantar da ransa ba da cewa zai yaƙi ko a zuci bai tunanin ya je ya yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah ba. To lalle zai mutu bisa wani ɓangare na munafinci. Munafiki shi ne wanda zai mutu ba tare da ya yi tunanin ya yaƙi don ɗaukaka kalmar Allah ba. Wanda yake mumini a hakika bayan da za a ce ya rayu bai ga wani wakaci da za a ce addini yana bukata a tashi a yaƙi domin a taimaka masa ba. Babu rangwame a cikin cewa in an aika da rindina kamar zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dole bane a ce kowa sai ya bi ta akwai damar a ce iyaka wanda suka aka aika su za su tafi bin Sulaimana an ibn Ufairin عن ابن شهاب عن شهاب عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وسعيد بن مسيب ان ابا هريره قال ابا هريره يا شيخ na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa والذي نفسي بيده na rinki da ubangijin da rayuwa ta ta tabbata da ikonsa لا ان رجالا in ban da cewa akwai wasu mutane daga cikin mummunai لا تبيع عن da hankalinsu bai kwanciya a ce sun- na fita yaƙi amma su suna gida ولا اجد ما اهملهم ba su da abin da za su hau su je wajen yaƙin ni kuma ba ni da abin da zan ba su su hau zan su je wajen yaƙin ما تعلمت عن سريه to imin zala ce na rantse da Allah da bayan da za a yi wata rindina ta fita da za ta yi yaƙi don taimakawa addinin Allah a ce ni an banna a gida in rundunar za ta fita to da da ni za a fita to amma saboda in na ce haka wasu hankalinsu zai tashi su ga na tafi yaƙi amma su suna gida shi yasa eh, sai nake gwammace so da yawa in zama in zauna a gidan saboda duban irin wannan والذي نفسي بيده ya rantse da bangin rayuwa ta tabbata da ikonsa قلت ان اقتل في سبيل الله na yi burin ina ma a ce ina ma a ce an kashe ni don taimakawa addinin Allah ثم اغويا sannan a raya ni ثم اقتلوا sannan a sake kashe ni ثم اغويا sannan a sake raya ni sannan ثم اقتلوا a kashe ni ثم اغويا sannan a sake raya ni sannan a kashe ni wasu da yawa suka ce wannan magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam illa iyaka ibn ibn abdus salam yace to kuma ai a wannan akwai ai wata magana shine duk wanda ya aikata irin wannan aiki ga annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya zama dan wuta tabbataccen dan wuta ma to ya manzo Allah kuma shi da yake burin a ce kowa ma ya shiga aljanna amma yake burin a ce wasu sun zamo yan wuta shine sai aka ce to ai magana tana da fuska biyu koyaushe magana takan zamo tana da fuska biyu fuska ta farko shine shi duk wanda aka kashe dai wajen yaƙi don taimaka dau- addinin Allah na ɗaukaka addinin Allah ya zamo shahidi Wa- sannan to akwai wata fuska kuma da take lizumta to amma ai a koyaushe ana duba ainihin magundarin magana ne shi yasa ta wannan bangaren ta bangaren a ce ya zama shahidi shine bangaren da ya buri amma ba wai burin cewa a samu wani a cikin al'umma ya shiga wuta ba ba ta wannan bangaren ba shi yasa ana faɗa lazimul qawli laysa bi qawli abin da zai lizumta daga magana ba lalle ya zamo eh, wato shine abin da ake ah, maganar lalle ta kunsa ba ta yi magana in an dube ta ta lizurta wani abu amma lal- ba lalle ya zamo haka ba ya zama malikawa ma kaga ai a tsarin su idan wajen ba da shaida ya ce ya shaida cewa wane dan wane ya yi kaza to aka ce suka ce su a wajen su wannan shaidar ba ta kunshi shaida da cewa wanan dan wane ne ba amma dai ta kunshi cewa ya shaida akan wanan ya yi kaza amma dan a wajen ba da shaida ko wajen rubuta shaidar ya ce ya shaida cewa wane dan wane wanda wanda cewa ashe dan wane ne lazimi ne daga wannan magana ta asa ko tun da gare shi ya dangana amma wajen malikawa suka ce wannan ba wai shaida bace akan ya ce lalle wannan dan wane ne kawai wannan zara ta'arifi ne lazimul masabi laysa bi masabi kamar amma wajen shafi'awa suka ce a'a wannan a iya gabatarwa a matsayin an samu shaida akan ashe cewa shi wannan dan wane ne yawa ko da wata shari'a za ta tashi ana tunani akan ma waye ubansa in aka kawo wannan sai zama ai wannan shaida ta kunsha ka ita ce shaida riniya ko ya can zakabu yake faɗarta a lamiya lamiya ta zakabu ta alƙalanci ya kawo magana ko yayin ce to to cewa irin wannan ana duba shi yasa shi Izuddin da Salam ya wannan bayani akwai wasu daga malamai da suke cewa shi kansa wannan wallazi nafsi biyadihi ba a cikin asalin hadisin bane cewa ai mudraji ne maganar ta Abu Huraira ce to babu falla wanda su ta yaji bisa wanda suke zaman su ba su ta ba أخبرنا محمد بن عبد الله بن غزي قال حدثنا بشر عن ابن المفضل قال أنبأ عن بعد عبد الرحمن بن ساق عن الزهري عن سالم بن سعد قال يتي رأيت مروان بن الحكم نادم مروان بن حكيم ينا زونين فجئت sai na zo wajensa فجلست إليه an na zauna wajensa حدثنا أن marwa dubul hakami ya zantar da mu cewa zai dabna sabitin ya yi masa hadisi أن رسول الله صلى الله cewa عليه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an saukar a gare shi aya da take cewa la yastamqaiduna min almu'minina ghayra ulil ghadari wal mujahiduna da da farko yanda aka saukar da aya kenan la yastamqaiduna min almu'minina wal mujahiduna fi sabilillah ba ghayra ulil ghadari wanda suka zauna a gida daga mummunai da kuma wanda suka fita don su yaƙi don taimakawa addinin Allah ba yanda za a yi su zamo daidai فجاءنا أم مكتوم sai alama umma makatumin ya zo وهو يملها alayya alhali manzon Allah yana shiftar ayar gare ni in ji zai dubnu sabitin wanda ɗaya ne daga cikin marubuta wahayi ɗaya ne daga cikin marubuta ƙur'ani a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam فقال يا رسول ya ce ya الله rasulallahi لو أستطيع idda a ce ina da ikon yaƙi ai da duk da ni duk za a fita yaƙi duk yaƙi na za a fita da ni za a fita sai Allah an ubangiji ya zo ya saukar da وفهزه على فهزه alhali cinye manzon Allah na kan cinya ta wato na jingina ya jingina da ni yana faɗa min ina rubutawa da shi Abdullahi ibn Maktum ya zo ya faɗa sai Allah ya saukar da aya ƙarashin ayan nan a sannan فصبر علي sai cinya ta ta yi nauyi a gare ni فآمنت أن ست- sakuran ruwa fahizi ko sakuran ku fahizi har na da cewa ƙarshen ta cinya ta dandake ta za a ya nike ta za a ثم سرر عنه sannan aka yaye daga gare shi ya karanta gaye wa kulin rarari Eh, aka saukar da wannan shi yasa lokacin wajen saukar da qur'ani akwai inda kalma ɗaya ma ake saukarwa akwai inda kalma biyu akwai inda abinda dai ake saukarwa bai kai aya ba akwai inda aya guda ake saukarwa akwai inda ayoyi ake saukarwa akwai inda sura ce ma gaba ɗaya za a ce an saukar da ita gaba ɗaya قال أبو عبد abu الرحمن abdurrahman da sa'i ya ce عبد- عبد الرحمن بن إسحاق abdurrahman da sa'i da aka faɗa a wannan isnadin haza na wannan isnadin ba shi da laifi وعبد الرحمن shi abdurrahman ibn isaqa din nan Ali ibn Muslim Ali ibn Muslim yana yin ruwaya daga gare shi da Abu Muawiya da Abdurrahman ibn Ziyad زياد عن نعمان بن سعد a wato shi Abdurrahman ibn Isaqa wanda yake wa Ali ibn Muslim yake ruwaya daga gare shi wannan ba amintacce bane shi yasa abinda Nasa'i yake nuna mana anan Abdurrahman ibn Isaqa guda biyu ne akwai Abdurrahman ibn Isaqa da aka faɗa a wannan isnadin wanda shi ya ruwaito ne daga Zuhuri daga Sahal ibn Sa'd daga shi eh, Marwan ibn Hakam to wannan yace ba shi da laifi amma akwai wani Abdurrahman ibn Isaqa din wanda shi Ali ibn Muslim yake ruwa daga gare shi wanda wannan yana da laifi ba amintacce bane to shi yasa wannan yana daga tambihi na nasa'i akan ah, mutashabihul asba sunayen da yake sun yi kama da juna ko wanda annan da sunan mutumin da sunan uban ko ya dace sunan wannan shine sunan wannan shi sunan uban wannan shine sunan uban wannan to أخبرنا محمد بن بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثني أبي عن صالح عن ابن شهاب قال yace حدثني سعد بن سعد قال sa'adun musadin yi min hadisi kala yace رأيت مروان na ga marwana yana zaune a masallaci فأقبلت نكه فجلست إليه har na zauna wajen marwanu daura da shi فأخبرنا أن زيد بن ثابت ya ba mu labari cewa zai dan sabitin ya ba shi labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa shifta la yastawi'una min almu'minina wal mujahiduna fi sabilillah قال yace فجاءه بن sadan ibn maktumin yazo فسندها علي alhali manzon Allah ya nemi shiftar wannan hadisi فقال يا رسول yace ya الله rasulullahi أستطيع الجهاد لجاهدت da da a ce ina da ikon fita yaƙi da a duk sanda za a fita yaƙi da ni za a وكان رجلا أعمى shi Abdullahi ibn Maktum mutum ne wanda yake makamu فأنزل الله على sai رسول ubangiji ya saukar da manzansa sallallahu alaihi wasallam alhali jinya tana kan cinyata محمد ترر faizi har ta kusa ta nan- ta narkar da cinyata cinyata ta dandake ثم سوي عليه sannan aka yaya daga gare shi فأنزل الله ubangiji ya saukar da gairu ulul ranari أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا مؤتمر عن أبيه عن أبي إسحاق عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم Manzala sallallahu alaihi wasallam ثم ذكر ya faɗi kalmar معناها wadda abin da take nufi وأتوني a yace ku kawo min kafada eh, wato eh, kafada kashin kafada da allo فكتب yasa aka rubuta la tuqaiduna min almu'minina وعمرو بن أم مكتوم alhali abu ibn ummi maktumin a wannan ruwayar an ce shi ibn ummi maktumin sunansa amru amma ruwayar da ta fi shura shine cewa sunansa abdullahi faqala yace هل لي رخصة ina da rangwame a ce ban je yaƙi ba فنظر غير أولي أولي اليدين sai aya ta sauka gaira ulil barari حبرنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابو بكر بن عب- عياش عن عن ابي اسحاق عن البراء قال da rabu da azumi ya ce ما نزل الله سوى القائدين ya da lasar ka'iduna min al-mumini ta sauka يا ابن ام مكتوم sai Allah ya umma mutumin ya zo كان اما mutum ne wanda yake makamu قال يا رسول ya ce ya الله rasulallahi كيف فيا kaka zan yi وانا اما gashi ina makamu قال ya ce وما برها حتى نزل في- bai bar wajen ba sai da aya ta sauka gaira ulil barari باب الرخصة في التعلف babu cewa an yi rangwame a cikin barin zuwa yaƙi دا لمن له والدان ga wanda yake yana da mahaifa wanda yake da mahaifa musamman ya zama mahaifan nasa suna bukatar a ce yana kusa da su yana kula da su yana kula da su to ba sai ya je yaƙi ba
أخبرنا محمد بن مسنى عن يحيى بن سعيد عن سفيان عتبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت عن عن أبي عن عن أبي العباس عن عبد الله بن أمر قال عبد الله بن أمر يتي جاء رجل إلى رسول wani mutum الله ya zo zuwa manzo sallallahu alaihi wasallam yana neman izinin manzon Allah cewa yana so a yi masa izini ya je ya yaƙi فقال أهي والداك manzo Allah ya ce mahaifanka suna nan da rai قال نعم sai mutumin ya ce kwarai suna nan da rai قال ففيهما فجاء ya ce to in dai suna nan da rai babban yakin da za ka yi shi ne ka je ka yi musu biyayya mai mahaifa babban yaƙi a haƙƙinsa yi wa mahaifan nasa biyayya Eh, eh, sa, yanzu da ake samun batattun mutane suke raba 'ya'ya da iyayensu ala dole daga iyayen wani lokacin ala dole daga 'ya'yan a je a yi ta juyar da kwakwalwar 'ya'yan har a ƙarshe sai an sa ma wasu su je ma iyayen suke yaƙa wai da sunan addini to wannan gaba ɗaya ke ta tsarin addini ne ai addini cewa ma yi wanda yake da mahaifa babban yakin da zai yi shine ya je yi wa mahaifan nasa biyayya to باب الرخصة في التعلف لمن والدته da babu rangwame a cikin cewa ba sai an je yaƙi ba da duk wanda yake yana da mahaifiya wanda yake da mahaifiya ya je ya bi- ya kula da ita ya biyayya gare ta wannan yaƙi ne a haƙƙinsa أخبرنا أبي وهاب بن عبد الحكم بن الوراق قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن الأهتى وهو ابن عبد الله بن عبد الرحمن عن أبيه الهثى عن معاوية بن جاهمة السلمي أن جاهمة جاء إلى النبي متمن ذلك كذا جاهمة يا ذو من ذل الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول يقول يا رسول الله أردت أن أرزوها ina ina son in je in yaƙi وقد جئت amma na zo ne don in shawara da kai me ka gani in je in yaƙin ko kuwa قال هل sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce da shi kana da uwa قال نعم jahima ta ce kwarai ina da uwa قال sai manzon Allah ya ce آه، ka je ka lizince ta فإن الجنة domin aljanna na ƙarƙashin kafafunta
باب babu farli man yajahidu fi sabilillahi bi nafsihi wa babu nafsihi.
farlan wanda yake yaƙi don taimakawa addinin Allah da kansa da ransa da dukiyarsa أبنا قصير بن زيد قال حدثنا بقية عن الزبيدي عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عن عن ابن an abi sa'id al-khudri anna rajulan wani mutum ya zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi a cikin mutane gaba daya wanne ne za a ce ya fi kowa قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace نفسي ومالي من سبيل الله wanda ya yaƙi da kansa da ransa da dukiyarsa don taimakawa addinin Allah قال سن- من يا رسول الله sannan mutum ya sake cewa wasu kuma ya rasulullah قال ثم مؤمن في شيء من الشعاب sannan mumuni da ya samu wani fili daga filaye filayen da suke gir- gindin dutse haka يتق الله da ya zauna a wajen yana jin tsoron Allah ويدعو الناس من شره bai zalunci kowa ba bai taɓa kowa ba ya ware nema don tsoron kai ya cuci kowa shi mummuni koyaushe abin da ake nema daga gare shi ya ringa tunanin mutanen fama da yake cuta ya fi shi mutanen da suke cutarsa shi gaba ba cutarsa ake ba domin ya ƙara ƙoƙarin koyaushe ya tabbatar in bai taɓa kowa ba ya ringa duban bai taɓa kowa ba wanda yake ya ba da kansa akwai wani cikin sahabbai shi kullum da safe in ya tashi cewa ke Allah duk wanda ya taɓa ni to na yafe masa wanda duk zai taɓa ni a yau na yafe masa domin girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cewa irin wannan ibadar da yake wa yake ma kamata eh shi yasa shi koyaushe mumini ba ya ringa hangen shi aka taɓa ba ya ringa hangen shi yake taɓa mutane shi yasa ya ta kokari ya za a yi ne a rayuwarsa ya zama bai taɓa kowa ba musamman wanda suke musulmi babu farni babu farnan wanda ya aiki a wato a aikin da ake don taimakawa addinin Allah bisa kafafunsa أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عن أبي الخير عن عن أبي عن أبي الخطاب عن عن don abin sa'id al-hudri kan abu sa'id al-hudri ya ce كان kala to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shekarar da aka je yakin Tabuka ina yi mutane hudu ba وهو alhali ya jingina bayansa ya zuwa taguwarsa فقال ya ce ألا أخبركم kuna so in faɗa muku a cikin mutane gaba ɗaya wane ne ya fi وشر الناس kuna so in faɗa muku a cikin mutane gaba ɗaya waye ya fi lalacewa إن من خير الناس رجلا hakika mutumin amina da ya aiki fi sabilillah don taimakawa addinin Allah la zari farasi bisa bayan dokinsa akan dokinsa ko akan bayan raƙuminsa ko bisa kafafunsa har mutuwa ta zo masa to wurin ne wannan yana daga mafi kyautar mutane mutumin da ya zama koyaushe doki yake hawa a'a raƙumi yake hawa a'a da kafarsa ne yake ƙoƙari don taimakawa addinin Allah ya ci gaba da haka har zuwa mutuwa ta zo masa domin wannan min khairin nas yana daga cikin fiyayyun mutane وإن من شر الناس رجلا فاجرا Mutum يقول da تاب الله yake ɓatacci mabannaci gashi yana karanta littafin Allah amma la ya rawi ila shay'in ba wani abu na Qur'anin da yake tsoratar da shi ba wani abu da zai gani a Qur'ani to wannan ba daidai bane ya ce bara ya bari a'a ba ruwansa ya iya karatun amma ya san bin sa da zuciya to wannan lalle yana daga cikin mafi lalacewar mutane أخبرنا عمرو بن سليمان قال حدثنا جعفر بن بن عون قال حدثنا مسعر عن مجاهد بن لما فتنا عبد الرحمن عن كتاب ثلاثة عن أبي هريرة قال يتي لا يبكي أحد من خشية الله bayan da za a yi wani ya kuka don tsoron Allah فتد- fatar فتد- amahun naru a ce wuta ta ɗanɗani jikinsa ta taɓa jikinsa حتى يرد sai in zai yi a ce nonon da aka tatso shi daga jikin hantsa wai za a iya mai da shi cikin hantsa in dai zai yi nonon da yake an tatso shi ya fito daga hantsa a mai da shi cikin hantsa to zai yi ma a ce mutumin da ya kuka don tsoron Allah wuta ta taɓa shi ولا يتبع غبار في سبيل bayan da za a yi ƙura الله.
da ta samu ɗan adam a aikin da ya na taimakawa addinin Allah a ce wannan ƙurar ta haɗu da hayaƙin wuta biman harai a kafar hancin musulmi har abada أخبرنا حماد بن السري عن ابن المبارك عن المس- عن المسعودي عن محمد بن عبد الرحمن عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ya karɓi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ƙala manzo Allah ya ce mutumin da ya kuka don tsoron Allah ba inda za a yi shiga wuta sai in zai yi nono ya koma cikin hantsa Ba bayan da za a yi ƙura da aka yi dan a cikin tafi- tafiya don taimakawa addinin Allah ta haɗu da hayaƙin wuta حدثنا عيسى بن حماد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال صلى الله عليه وسلم يأتي لا تجعل في النار مسلم قتل كافرا Mhm.
ثم سدد wa ƙaraba فقارب musu- musulmin da ya yaƙi har ya kashe kafin sannan kuma ya katarta littafiya wato ya kusanta ya zama bayan ya kashe kafirin nan ba wai tsaye ya kuma ɓaci ba ya lalace oh ya tsaya ya ƙoƙarin riƙe addini to a ce da shi da kafirin nan sun haɗa a wuta ina wanda aka kashe shi yana kafiri dole wuta za shi to musulmin da ya kashe shi matuƙar da ya riƙe addini to bayan da za shi ya je wuta balle har a ce gashi gashi a wuta ga wannan ga wannan a wuta ولا يتبعان في جوف مؤمن غبار في سبيل الله وقيل جهنم bayan da za a ƙura da aka don taimaka wa addinin Allah wa faifu jahannama da tiririn wutar jahannam tiririn wutar jahannam a ce sun taru a cikin a cikin mumuni Ah, wa faihu jahannama tiririn wutar jahannam ولا يتبعان في قلب عبد عبد عبد- عبد الإيمان والحسد.
والحسد bayan da za a ce abu biyun nan sun taru a zuciyar bawa abu biyun su ne imani da hasada in akwai hasada a zuciya to kora imani take in akwai imani a zuciya to kora hasada eh, eh, eh, bayan da za a yi saɗo kamar miciji ne da wani ƙwaron yadda miciji da ya samu rami na wani ƙwaron in ya gaye masa to wancan ƙwaron fa fita zai dole ya bashi in bayan da za a yi saɗo to haka ma imani da hasada bayan da za a ce ga mumuni amma yana hasada shi yasa hasada me ita ma ya san babban shaida da take masa mummuna shine tana shaidawa cewa shi fa ba mummuni bane don ko inda da imani a zuciyarsa da imanin nan ya kori hassada irin yadda miciji yake korar duk wani ƙwaro daga raminsa miciji ba ya da wani ƙwaro ya zauna da shi a rami ko shi to أبونا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن سهيل عن صفوان بن أبي يزيد عن القعقاع bin lajlaji an abi hurairah ta kal قال yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يتبع غبار في سبيل الله ودخان جهنم a ƙura da aka yi don taimakawa addinin Allah da kuma hayakin jahannan ba yadda za a su taru a cikin bawa har abada ولا يتبع الشك والإيمان hakanan imani da ruwa ba yadda za a su taru a zuciyar bawa har abada in akwai imani to ko za a nemi ruwa a rasa in akwai ruwa to korai imani take Eh, shi yasa sai a san wanne za a rike in ruwa za a rike a rike ta a saki imanin in kuma imanin za a saki to eh, kamar mai- mai mai fetur ne da wuta kaga sai san wanne zai rike tare da shi inda ya hada su to ya san abin da zai zai faru ko to أبنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة dan sa'il ibn abi salim an subhanan bisulaimin an halid ibn lajlaj an abi hurairata أبو هريرة an annabi ya taba daga annabi sallallahu alaihi wasallam لا يتبع ya ce ƙura da aka yi a غبار don taimakawa addinin Allah da kuma wu- hayakin wutar jahannam bayan da za a yi su haɗu a fuskar mutum har abada ولا يتبع الشك والإيمان rowa da imani bayan da za a yi su taru a zuciyar bawa har abada أخبرني معمر بن عامر قال حدثنا منصور بن سلمة قال أنبأنا الليث بن سعد عن ابن الهادي عن سهيل بن ابي سالم عن صفوان بن ابي يزيد عن القعقاع بن اللجلاج عن ابي هريره قال قال abu huraira ya ce قال رسول manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الله bayan da za a ƙorar da aka yi a don taimakawa addinin Allah da hayakin jahannam su taru a cikin cikin wani bawa har abada ولا يتبع bayan da za a yi rowa da imani su haɗu a cikin zuciyar a cikin cikin bawa أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أردت بن بن- birindi وابن ابي علي قال حدثنا محمد بن عمرو عن صفوان بن ابي يزيد عن حسين بن اللجلاج عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه ya kama daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce وسلم، لا يتبع غبار في سبيل bayan da الله za a yi kora da aka yi a cikin atafiya ko aikin taimakawa addinin Allah azza wa jalla da kuma hayakin jahannam su haɗu a kafar hancin musulmi har abada أخبرني شعيب بن يوسف قال حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن سفيان بن ابي يزيد عن حسين بن النجلاني عن ابي هريره قال ابو هريره يأتي قال رسول الله صلى من قال صلى الله عليه وسلم يأتي غبار في سبيل الله babu zai korar da aka yi don taimakawa addinin Allah da hali da hannunsa haɗu fi manhajar musulmi a kafar musulmi har abada haka nan gowa da imani bayan da za a yi su haɗu a zuciyar mutum wanda yake musulmi أخبرنا معمر بن عبد الله بن عبد الحكيم عن شعيب عن الليثي عن عبيد الله بن أبي أبي جعفر عن صفوان بن أبي يزيد عن أبي العلاء بن الأجلاج أنه سمع أبا هريرة يقول ya ji abu huraira yana cewa لا يستمع الله عز وجل la ya ji ma'ullahu azza wa jalla gubaran الله عز وجل غبارا bayan da za a yi ubangiji azza wa jalla ya tara ya haɗa korar da aka yi don taimakawa addinin Allah da hayakin jahannam a cikin cikin mutum musulmi ولا يجمع الله في قلب امرئ مسلم الإيمان بالله والشهى جميعا bayan da za Allah ya hada ba da gaskiya da Allah da kuma rowa a zuciyar mutum musulmi in dai akwai imanin to sai ya kori rowa in kuma akwai rowar ita za a rike to sai ta kori imanin
باب ثواب من mani ba za tsara ma fi sabilillahi babu ladan wanda kafarsa ta yi kura don taimakawa addinin Allah أبا حسين بن هريس قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا زيد بن ابي مريم قال لهقني ابايه بن رافع ابايه بن رافع يا رسكيني وأنا ما alhali na fito za ni juma'a ina takawa da kafata zuwa juma'a فقال أبشر sai ya ce da ni kai farin ciki فإن هداك هذه wannan takawar da kake a cikin tafarkin Allah ne a cikin taimakawa addinin Allah ne سميت أبا na je a ba amsin yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda kafafunsa suka yi kora a tafarkin Allah حرام على النار to wannan bayan da za a yi wuta ta taba shi ya haramta ga wuta
باب ثواب عين عين sai rabbi sabilillah azza wajalla babu ladan idanu da ta rasa bacci don taimakawa addinin Allah wanda wannan zahiri babban abin da ake nufi da shi wanda ya tsaya gadi gadi ta- na runduna abu ne wanda yake muhimmi shi yasa ko a zamani a zamanance ake ganin a tsaya gadi Eh, ko da rundunoni hanyoyin zamani yanzu yadda ake inganta rada-rada da wasu kumbuna masu haigen wani makami in ya taho ya fi muhimmanci ma wani lokacin fiye da yadda ake kula da makami saboda duk irin kula ku da makami amma kuka bar dama abokan gaba za su iya shigo muku ba ku sani ba to zai zamo a banza za iya zuwa su lalata makaman da komai shi yasa muhimmin abu ya zamo ana da damar hangen duk wani hali ko duk wata hanya da abokin gaba zai iya a ga a zamo an yi gadin wannan an hana wannan ta abu shi yasa abu ne wanda yake muhimmi to asali shine wanda ya rasa bacci dan gadi dan kada a zo a taba runduna ta musulmi ko a taba gari na musulmi amma sai ya zamo maganar ta jage zarta in yau kai din nan ka dubi irin yanda ake zama na rashin ilimi ka tashi dan kai ilimi ya zamo daren ba bacci kake ba don kula da ilimi to kai ma kana cikin wanda idanunsa suka rasa bacci don taimakawa addinin Allah matukar dai wannan ba wai kayi ba ne don a ce ga malami ba kayi ba ne don kai jayi don kai jayayya da, da malamai ko masu da'awar ilimi a'a kayi ne kawai don ɗaukaka addinin Allah addinin Allah baya yiwa sai da ilimi eh to kuma kai duban wannan cewa irin yadda magana ilimi take taɓarɓarewa a kullum ana ƙara barin ilimi ta ko'ina to kai ka tsaya tsayin da ka zamo baccin ma ragewa kake tsayawa kake eh, ka ta neman ilimin da daddare to sai ka zamo ka shiga cikin wannan irin ladan da aka ce za a faɗa a nan to kai ma ka ebi nasa ɓangaren أخبرنا إسمة بن الفرلي قال حدثنا زيد بن هباب وعن عبد الرحمن بن شريح قال سمعت محمد بن شمير الرعيني يقول سميت أبا علي التجيبي أمم.
أنه سمع أبا ريحانة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نجم الله صلى الله عليه وسلم yana cewa حرمت ainun alan nari sayirat fi sabilillah ainun idanu sayirat da ta rasa bacci fi sabilillah dan ta taimaka wa Allah- addinin Allah to hurimat alan nari an hana wuta ta taba ta an hana wuta da ta taba ta an wa wuta iyaka cewa kar ta taba wannan idanu باب فرد غدوة في fi sabilillah azza wa jalla babu falalar sammako dan taimakawa addinin Allah أبا أخبرنا عبدة بن عبد الله قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعي- سعد قال yace قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الغدوة ga sammako da tafiya da maraice don taimakawa addinin Allah ya fi daga duniya da abin da yake cikinta wanda shi ma dai wannan asali akan ai sammakon ne don aje ai yaƙi ko ai maraicen don aje ai yaƙi to amma waccan maganar ta baya nan din ma ta shiga Eh, wanda da sassafe san da wasu ba san da suke jin daɗin bacci irin sannan shi tare da yana jin daɗin baccin amma ya ga bara ya gwammace ya ɗau littafi ya je ya nemi ilimi don ya tsaye da addinin Allah to sai ya zamo shi ma ya samu shiga a cikin wannan wannan fitar tasa sai ya zamo ya fi masa daga duniya da abin da yake cikin ta babu farin rauhati babu faralan maraice don taimakawa addinin Allah محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا سعيد بن أيوب قال حدثني شرحبيل بن شريك نمذر شريك المؤاتري عن أبي عبد الرحمن الهملي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول يا أبا أيوب الأنصاري ناشوا قال رسول الله صلى الله عليه من ذا صلى الله عليه وسلم يأتي الغدوة في سبيل الله sammako don a taimaka wa addinin Allah روحة ko a maraice don a taimaka wa addinin Allah sun fi daga abin da rana ta fito gare, gare shi ko abin da ta faɗi wato sun fi daga duniya da duk abin da yake cikinta أخبرنا عمر بن عبد الله بن يزيد عن أبيه قال حدثنا عبد الله بن مبارك عن محمد بن عجلان an sa'id al-maqburi an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ثلاثة mutane uku كلهم حق على الله عز وجل أو نهو kowanne a cikin su Allah yayi alkawarin lalle lalle sai ya taimaka masa المجاهد في سبيل الله na farko mutumin da ya fita yaƙi don taimaka wa addinin Allah والناكر الذي يريد العفاف na biyu wanda zai aure wanda yake nufin yin auren don ya kame ni don ya kame kansa daga yin banna to Allah ya yi alkawarin sai ya taimaka masa Ah, kaga daga nan za a gane masu cewa ai daman aure ba ma a maganarsa sai ka samu dama ka tabbatar ga damar a hannunka ba daidai ba ne tunda irin wannan ya nuna in ma ka tada magana auren ga manufarka to ko ba ka da damar a sannan Allah zai hore ma dama Allah ya yi alkawarin lalle zai hore ma dama kaga idan daman sai ka samu dama duk abin da za ka kashe a aure sai gashi a hannunka sannan za ka fada neman auren ai wannan magana ta zama ba ta da mahalli kenan eh eh, ai daman an riga an gama da kai amma wannan cewa aka yi a da zarar ka tashi in dai ga manufarka to ko ba ka da kobo a hannu sai Allah ya hore ma والمكاتب الذي na bi- na uku shine wanda aka ɗaura wa fansa bawan da iyayen gidansa suka ɗaura masa fansa ya zamo yana ƙoƙari ya ga ya biya su don ya koma ɗa to Allah ya yi alkawarin sai ya taimaka masa باب الغزاة وفد الله Ba- babu cewa alguzatu mayaka wabdullahi baƙi ne na Allah duk inda mayaƙi yake kamar ya je wajen Allah ne wanda ko aka je wajensa ai lalle zai kula da wanda ya je wajensa ballata na kuma Allah ka je wajen Allah to ne zai hana ya kula da kai yasa duk wanda yake yaƙi don taimakawa addinin Allah Allah yana kula da shi أبرنا عيسى بن إبراهيم قال حدثنا ابن وهب أما حرمة عن أبيه قال يتي سميت سهيل بن naji أبي- suhaila ibn abi sali yace سميت أبي يقول naji mahaifina yana cewa سميت أبا هريرة naji aba huraira yana cewa قال رسول الله manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce الله عز وجل wato hadisin ya zo da isnadin da yake matsayi kamar na biyu a inganci suhailu wal ala'u kullum an abi adwana an abi hurairah annabi suhailu ya rubuta hadisin daga mahaifinsa Abu Sali shi kuma daga Abu huraira yasa matsayi ne na biyu a inganci a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Abdullahi baki na Allah mutum uku ne الغازي na farko wanda ya fita yaƙi don ɗaukaka addinin Allah والحاج na biyu alhaji والمعتمر na biyu wanda ya na uku na uku wanda ya fita umra باب ما تكفل الله عز وجل لمن يجاهد في سبيل babu abinda Allah subhanahu wata'ala ya lamince ga duk wanda zai je ya yaki dan taimakawa addininsa عبر أبا مريم سلمة والحارث بن مسكين قراءة عليه wa ana asbaru an ibn qasim hadisin na muwadda ne أنا وقال حدثنا ابن حدثني مالك بن غازي بن نادي عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم shi ko wannan ya zo da isnadi cikin madaukakin isnadi wanda wasu ke cewa da isnadin da suke kaiwa ga Abu Huraira ba kamar wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji ya azza wa jalla ya lamince ga duk wanda ya fita yaki dan taimaka wa addinin sa ya zama ba wani abin da ya fidda shi in ba dan yayi yakin ba ya taimaka wa addinin Allah sai ko dan kalmar gaskatawa da kalmar Allah to Allah ya lamince cewa zai shigar da shi aljanna ko zai mai da shi gida wanda ya fito daga gare shi gidansa da ya fito daga gare shi tare da abin da ya samu na daga lada ko ganima أبنا قتيبة قال حدثنا ليس عن سيدنا على ابن مينا مولى بن أبي زباد سمع أبا هريرة يقول ya ji abu huraira yana cewa سمعت رسول na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa الله ubangiji ya yi alkawari ga duk wanda yake ya fita don ya taimaka wa addininsa ya zamo ba abin da ya fita shi sai ko ba da gaskiya da Allah da yin yaki a cikin tafarkin Allah أنه رامن cewa ubangiji ya lamince masa ya wato ya- ya bashi wani garanti حتى أعرف له الجنة cewa ɗaya daga cikin abin da zai kare da shi shine sai ya shigar da shi aljanna بأيهما كان Yawa ko- da kowanne ya ya samu إما ko بقتل dai a ce an kashe shi أو وفاة ko kuma a ce a'a ba kashe shi aka yi ba amma a hanya wajen zuwa yakin ko wajen dawowa daga yakin Allah ya karɓi ransa to Allah ya ya lamince masa ya ba shi garanti cewa aljanna kawai zai kai shi أو أرده ɗaya abu na biyu kuma wanda aka ba shi cewa shine ɗaya shine ko kuma a mai da shi gidansa نال ما allazi haraja minhu wanda ya fito daga gare shi nala ma nala tare da duk abin da ya samu ko wani daga lada ko ganima أبن يعمر بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار قال حدثنا ابي عن شعيب عن الزهري قال بلد سيد بن المسيب بن سعيد قال سمعت yace na ji aba huraira kala yace سمعت na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa مثل المجاهد بن- yadda za a kwatanta wanda ya yaki don taimakawa addinin Allah والله أعلم بمن يجاهد في سبيل amma fa da mutum ya je yaki ba dole a ce ya je ne don taimakawa addinin Allah ba illa iyaka dai ana umartar mu mu kyauta zato da dukkan mu ne amma hakikan lamari Allah ne ya san waye ya yaki don ya taimakawa addinin sa كمثل السائل kamar wanda yake azumi ne kullum wanda yake tsayuwar dare dukkan daren وتوكل الله lil mujahidi fi sabili ubangiji ya lamince ga duk wanda ya fito yaki dan taima- dan taimakawa addinin sa cewa ko dai ya karbi ransa in ya karbi ransa aljanna kawai zai kai shi أو يرجع ko kuma yarji abu ya dawo da shi salima yana makubuci da abin da ya samu na daga lada ko ganima باب ثواب السرية التي ta hafiƙo ko ko to hafiƙo a a- a hafaka ake cewa ko a hafaka hafaka yayi ra- raurawa hafiƙo mai raurawar da wani abu a hafaka ko yayi rashin sa'a wato ya gamu da rashin nasara babu ladar rundunar da ta fita yaƙi amma kuma sai ta zamo ba ta yi nasara akan abokan gaba ba ita ce aka yi nasara a kanta أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا حيوة وذكر آخر قال حدثنا أبو هاني الحولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن humuli humuliya ya golo yana cewa sun da bana abin na da abin na abin da as yana cewa سمعت رسول na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ما من غازية ba wata rundunar da za ta fito tana yaƙi a cikin tafarkin Allah أمة ta samu ganima إلا تعجل sai wannan rundunar ko waɗanda suke cikin rundunar tun a nan duniya sun karɓi biyu bisa uku labin irin kafin a je lahira ma'ana sun karɓi biyu bisa uku wannan ganimar da suka samu sai ya zamo ta sa an rage musu kashi biyu bisa uku na lada
ويبقى لهم الثلث sai ya zamo abin da ya rage musu ɗaya bisa uku kawai فإن لم يصيبوا idan غريبا ko ba su samu wata ganima ba تم لهم sai ya zamo ladansu ya cika gare su shi yasa wannan babban ma raddi ne akan abokan gaba na akwai wanda suke ganin abi yakokin da musulunci ya tayar ya tayar ne don kama kasashe ko don samun ganima wanda a musulunce cewa ma aka yi gwamma runduna ta je yaƙi ba ta samu ganima ba da a ce ta je ta samu yaƙi tunda in ta samu ganima ta rasa kashi 66 da wani abu kusan kashi 67 cikin 100 na ladanta amma da ya rage mata 33 ne da ɗan kaɗan amma idan ba ta samu ganima ba tana da ladanta 100 bisa 100 to ahmad ne ibrahim ya ba قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمة عن يونس عن الحسن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه أتين أبندا منزو صلى الله عليه وسلم يرويتو دغوجا أبنجي عز وجل قال أبنجي يجي ayyuma abdi min ibadi kowane bawa daga bayina hare da mujahidin fi sabilillah da ya fito dan ya yaki a cikin taimakawa addinin Allah ibtiga a marati dan neman yadda ta ramitu lahu an qur'an arji'ahu in arja'atuhu bima asaba min ajalin aw ganimati cewa zan dawo da shi gida da abin da ya samu na daga lada ko ganima an urji'ahu din ya fi kyau ana cewa raja'a ya ta'adda ana cewa arja'a ehen to amma saboda ya zama sun dace da juna sai zama in an urja'ahu in arja'atuhu ana cewa raja'a kashi a Qur'ani an amfani da kalmar raja'a ya ta'adda ko fa in raja'aka Allahu ila da'ifatin minhu anan raja'a sulasin yayi ta'adda to lokacin kuma akan ƙara alhamza dan ya ta'adda a ce arja'a tun da Qur'anin an amfani da raja'an lazimi يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم أنا رجعت هذا لازمة to da mai da shi gida da abin da ya samu na daga lada ko ganima wai kabar to in kuma na karɓi ransa to ga sai in gafarta masa in ji kansa in ji kanshi babu masalul mujahid fi sabilillah babu misalin wanda ya je yaki don taimakawa addinin Allah عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره قال ابو هريره يتي ناجي منزل الله صلى الله عليه وسلم yana cewa yadda za ka danta wanda ya fita yaƙi don taimakawa addinin Allah amma fa dan mutum ya fita yaƙi a zahiri kamar don taimakawa addinin Allah yake ba lalle ya zamo haka har zuci ba ta yi a zahiri ne yake nuna haka illa ya ka mu dai wajibin mu mu kyautata zato da musulmi amma a hakika lamari Allah ne ya san waye ya fita yaƙi don taimakawa addininsa kamar mai azumi ne mai tsayuwar dare mai tsoron Allah mai ruku'u mai sujada wanda sun tashi ma ya adilu jihada bi sabilillah
قراءة لكن قراءة عليه وهما حدثنا تومي بمن ai akan ce haddasani din a ce qira'atan alai in dai an kaidance da qira'atan alai amma akwai a malamai wanda suka ce ko da ba kowa ba ce qira'atan alai ba inda za a fatan ba ne amma saboda